الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a cikin littafin irshadu bil basair na Sheikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yau muna almuru na Laraba hudu ga watan Jumada Saniya jira alif da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya dace da 28 ga watan 12 miladiya 2022 za mu tashi a kan tambaya ta uku ne ko? idan kana ma'u na jisan mata ya tsohonna
وإن كان قريبا ولم تكن من المحل أو قبل السابع
ha? eh
وإن fahimta كان قليلا آه.
ولم ولم تزل على المحل أو إيه.
قبل السابعة eh ko فهو kuma يجب على المحل قبل ya السابعة.
sabi'a shine muka magana magana yana magana lallagi ne نعم yana magana lallagin kare ne kai ka san matsalar ko ولا أدري.
yawwa sai aka wanke kuma bai kai wanki bakwai ba نعم yawwa نعم to matsayinsa yana daidai da gurin najasar da aka wanke bata fita ba نعم eh جزاكم الله
idan kana al-ma'u najisan mata ya tsuhuru idan ruwa ya kasance najasa ne ya zama najasa saboda najasa ta shiga cikinsa ta canza ta canza masa kamanni mata ya tsuhuru yaushe zai tsarkaka za a haƙura da shi ne gaba ɗaya har abada ko kuma wani dalili yakan canza masa hali musamman kamar ruwan rijiya wani dalili yakan canza masa hali wata rana ya dawo kuma ruwa mai tsarki ko ko har abada sai dai a rufe ta to shine ita ce wannan ita ce matsalar da malam ya kawo ana aljawabu amma alal qawli sahihi wa huwa riwayatun an ahmada ومتى زال تغيره على أي وجه كان بنزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بم- بمعالجته صهر بذلك وسواء كان قليلا أو كثيرا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها ومتى زال التغير طهورا amsar tana cewa amma alal qawli sahih amma akan zance wanda yake mai inganci ishara ce zuwa ga akwai sabani wa huwa riwayatun an ahmad shi wannan zancen da malam ya inganta daga cikin akwal din riwaya ce daga riwayoyin imamu ahmad akan wannan mas'ala daga abin da aka rawaito daga imamu ahmad akan wannan mas'ala famata zala taghayyuruhu duk lokacin da wato canzawar tasa ya gushe ala ayi wajahin kana ta kowace irin fiska ce zai kawo fiskokin nan tagayyur da yake nufi canzawarsa zuwa najasa domin asali ruwa mai tsarkakewa ne wa an zalla minas sama'i ma'an tsahuran don haka asali ruwa mai tsarkakewa ne tagayyur shine canza wasa zuwa wani abu daban tunda yanzu ana magana ne akan matsala ta najasa to canzawarsa zuwa najasa ake magana famata zala taghayyuruhu duk sa'ilin da canza wannan tasa ta gushe ala ayyi wajhin kana ta kowace fiska ta kasance domin kun san ita najasa a hukuncin hukuncin hukuncinta a shari'a shine a kawar da ita a kawar da ita idan naji- najasa ce mai haƙiƙa wacce ake ganinta za a iya ɗauke ta ko a goge ta ko a wanke ta a kawar da ita ya zama babu ita babu asarinta shine abin da ake bukata a ce babu ita kuma ba asarinta asar ɗinta shine ɗanɗananta ko warinta ko kalanta in aka ce babu haƙiƙaninta ita kenan ainuha sannan kuma babu asarinta kalarta ko ɗanɗananta ko warinta najisa ta tafi ko da ku rana ne ta daki wajen har ya zama haka ko fitsari ne a waje sai ya bushe ya bushe rana ta dake shi ko dai haka aka yi ta hidima a wajen ba ruwa aka saba komai ba sai zama ba fitsarin ba alamarsa najisa ta kawo to hatta najasar da ta gaure da ruwa ta canza masa kamanni ta mai da shi najasa wannan ka'ida ce ka'ida da i- nan ma ita ce take aiki shine mata zala tagayyuru duk lokacin da wannan canjin ya kau menene yasa muka gane akwai najasa wari yake sai ya bar warin menene yasa muka gane akwai najasa canzawa yi kalar jini yayi to sai kalar jinin ta tafi babu ita menene yasa muka gane akwai najasa dan tsaransa muka ji sai ɗanɗanon ya canza daga wannan wannan ɗanɗanon najasar da muke da muke tuhuma shikenan ya canza to duk lokacin da wannan sauyin da ya same shi ya kau ala ai wajen kana malai ce ta kowace fiska sai ya kawo fiskokin binashin ko ta hanyar ɗebewa kwarfacewa shine annasku kamar rijiya a yaki a ɗebe- a- a- a ɗebi ruwan ko da guga ko da sumo annazfu ko ta hanyar kwarfacewa au idafati ma'in ilayhi ko kuma ta hanyar ƙara masa wani ruwa ce ruwa ne haka a kwantena da aka zo sai aka tuttula masa jarkokin ruwa kamar a drum aka zo sai aka cika aka cika drum din gaba daya ta wannan hanyar sai ya zama kalan najasar ya kau ko ɗanɗananta ya kau ko kuma warinta ya kau aw bi zawali taghayyurihi bi nafsihi ko kuma da canzawar da gushewar canzuwar da kansa da gushewar kawuwar canzuwar da kansa tunda canzuwa ce muke magana a kanta to sai ta kau bi nafsihi da kansa wannan ruwan ba ba ba farfata aka yi ba ba karawa aka yi ba kawai sai aka waye gari aka je ya daina wannan warin sai aka waye gari aka ji aka ga ya daina wannan kalar ya dawo ruwa karau aw bi mu'alajatihi ko kuma ta hanyar yi masa magani aka sanya masa alimin ko wani magani wanda zai wanda zai abinan ɗinsa zai kawar da wannan najasa sai ta kau sai ya canza malai ce tahura bi zalika ya tsarkaka da haka ya kawo fiskoki hudu kenan ko kwarfata ko karawa ko shi da kansa ko kuma ta hanyar ainihin wato a yin sa masa magani wa sawa'un kana qalilan aw kathiran kuma a wannan fahimtar da mala yake ingantawa duk ɗaya ne kaɗan ne ko da yawa ne ruwan ko kaɗan ne ko da yawa ne yace li annal hukma yaduru ma illatihi wujudan wa adama domin hukunci yana kai komo ne tare da illarsa wujudan wa adama lokacin da aka samu illar a samu hukuncin lokacin da aka rasa illar a rasa hukuncin wajen samuwa da rashi wala illata litanjisi ala tahqiqi illa taghayyur babu wata illa kuma ta najasa ala tahqiqi wato bisa bisa tabbas illa taghayyur in banda dai wannan canzawa babu wata illa ta najasa wato babu babu wata illa da za a hukuntawa wannan ruwan da cewa ya zama ruwan najasa in ban da wannan canzawa canzuwar ce ta sa muka gane ya zama najasa to daga lokacin da aka ce babu canzuwar kuma to illa ta kawo fama damar tagayyuru maujudan matukar dai wannan canzuwar tana nan fa najasatuhu mahkumun biha to najastuwar wannan ruwa a bar hukuntawa ce wa mata zalat taghayyur duk lokacin da kuma wannan canjin ya kau tahura ruwa ya tsarkaka ana kenan yanzu za mu zama fahimci cewa illar da ta sa wannan ruwan ya zama najasa ita ce me a taghayyur a taghayyur da haka abin da muke hukunci a kansa shine wannan taghayyur ko na ɗanɗano ko na launi ko na ƙamshi to da zarar kuma wannan tagayyar da ya samu ruwan babu shi ya tafi ruwa ya dawo kan tsarkinsa ba tare da mun yi la'akari da menene ya canza shi ba domin yana daga cikin saɓanin shi ne menene ya canza shi sannan daga cikin saɓani cewa kaɗan ne ko da yawa to amma kamar yadda muke fahimtar abin shine duka domin fahimtar illa a, yana da matuƙar muhimmanci sosai akan fahimtar hukunci ko su malaman fikihu da suke ta tsawaita matsalar wani lokacin riyaba ce zihniya amma in ba haka ba sai ka ga akwai lokacin da ba ma'anar a tsawaita magana a kai bayan hukuncin da ake ta wahala a kansa babu shi idan muka ce wannan ruwan idan kaɗan ne najasa ta shiga cikinsa ba zai tsarkaka ba sai dai idan an kawo ruwa da ya kai kullataini aka zuba a kansa amma ta hanyar ya canza da kansa ko ta hanyar sa masa magani ba zai tsarkaka ba idan muka tafi akan wannan fahimtar to za mu ga cewa wahala ce a cikinta da kuma tanakobi da tufka da warwara lura da illa saboda ko da ruwan ɗan kaɗan ne me yasa maka muka masa hukuncin najasa ne shi ne canzawa ne to yanzu sai muka zo muka samu wannan canjin kaddara ja yayi jini ne ya ɗiga sai muka zo muka samu wannan jinin yanzu wannan kalar babu ita kwata-kwata a ruwan to tun da dama ita ce ta sa muka masa hukuncin najasa to yanzu da babu ita kuma me ya saura da za mu ci gaba da masa hukuncin najasa ya zama tamkar tanako muna hukunci kan abin da babu shi muna hukuncin abin da babu shi sannan haka idan aka ƙara masa ruwa ko da bai kai ƙullatai ni ba sai ya zama wannan kalar ta kwaranye babu ita to tunda babu ita me yasa muka ci gaba da masa hukuncin najasa domin ita najasa ba a kaddara ta ai hakika take da shi to idan haƙiƙarta ta bayyana a yi hukuncinta idan babu haƙiƙarta babu asarinta to babu ita da haka zance mai inganci mana ya ce wanda kuma riwaya ce daga cikin riwayoyin da aka rawaito na wannan matsala daga imamu ahmad shine idan ruwa wanda ya zama najasa canzuwarsa ta kau ta kowace hanya ce cikin hanyoyin da za su iya kawar da canzuwar da malam ya kirgo su da ma wasu su to ruwa ya tsarkaka wa amma alal mazhabi to ga ɗayan sabanin inda da malam malam ya yi ishara ya fara da cewa wa alal sahih to yanzu zai- zai kawo ɗayan sabanin wanda a kansa mazhaba take wacce riwaya ce daga Ahmad in an ce riwaya daga Ahmad ba lallai ya zama shine muhtamad a mazhaba ba akwai wata riwaya daga gare shi ana iya samun riwaya biyu daga Imam Ahmad akan mas'ala ko riwaya uku ma akan mas'ala ɗaya cikin riwayoyin nan kuma akwai wadda ita ce riwayar mazhaba akwai wacce kuma wasu daga cikin malamin mazhaba suke riko da ita riwayoyinsa dai galibinsu suna nan ba su ɓata ba suna littattafan mazhabar hambaliya to amma wa amma alal mazhab amma akan fahimtar da mazhaba take a kai fala yakhlul ma'u imma an yakuna aqalla min qullataini aw qullataini faqat aw yakuna akthara min kun gani ba a mazhaba ba zai yiwu ruwan da ya riga ya zama najasa a- a raba shi da wannan hukuncin na najasa ba sai an yi la'akari da yawansa gini akan abin da suka riga kuka sani a baya cewa jimhurin malamai sun tafi akan idan najasa ta shiga ruwa ɗan kaɗan to sun karhanta amfani da shi ko da ko bata yi masa tasiri ba ko da bata canza shi ba balle yanzu ana magana ta canza shi don haka dole matsalar inda ruwa ne to dole matsalar tana komawa kaɗan ne ko da yawa to a- a- abinda malam ya rinjayar ba wani la'akari da kaɗan ko yawa me abin la'akari illa gushewar tagayyur gushewar canji to amma a mazhaba suna la'akari da kaɗan ko yawa wannan kuma haka yake a wajen jumhurin malamai ba iya mazhabar hanbaliya ba fala yakhlu al-ma'u imma an yakuna aqalla min qullatayn ruwan a ba zai gushe ba ko dai ya zama ƙasa da ƙulla biyu ne wanda malamanmu na zaure suke fasashe tulu biyu ko dai ya zama ƙasa da tulu biyu aw qullataini faqat ko kuma iya tulu biyun ne ruwan aw yakuna aksara minhuma ko kuma ya zama ya fi haka yar sama da tulu biyu wa in kana aqalla min qullataini idan ruwan ya zama ƙasa da tulu biyu ne lam yatahur illa bi idafati tahurin kathirin ilayhi ba zai tsarkaka ba a mazhaba sai da idafa ƙari tahurin kafirin ruwa mai tsarkakewa ko mai yawa ilahi zuwa gare shi kun ga kamar sun sanya manatul hukum shine yawa alhalin manatul hukum da illarsa shine canji canji shine ga- canzuwa jir- jirkita to amma sai suka ce idan har ya zama ƙasa da ƙullatai ne to ba zai tsarkaka ba sai idan an ƙara masa mai tsarkakewa kuma mai yawa wa in kana ƙullatai ne faƙaf idan kuma iya tulu biyu ne tahura bi ahadi amraini yana tsarkaka da ɗayan abu biyu daga cikin halayen can da malam ya ambata imma bi idafati tahurin kafirin ma'a zawalin da zayyo ko dai na farko a ƙara masa tsaho mai tsarkakewa kasir mai yawa ilaihi a gare shi ma'a zawali tazayyu tare da fa hakan ma ya canza jirkitar da sharaɗin ya canza jirkitar wa in ma bi zawali taghayyurihi bi nafsihi ko kuma da kansa ya canza jirkitar da kansa jirkitar ta canzu masa kaga anan a zai zama a mazhaba ana la'akari da ƙarancin ruwan koyawarsa idan har kuma ƙaranci ko yawan mi'iyarinsa shine kullataini in kasa da kullataini ne sai an ƙara yawansa ba zai yiwu kasa da kullataini sadaka ba bi kulli hali kasa da kullataini ba zai yiwu bayan ya zama najasa ya tsarkaka ba bi kulli halin a mazhabar hanbaliya wato in an ce bi kulli halin shine matukar ba yawa ya ƙara ba zancen ya canza da kansa ko kuma a sa masa magani duk bata taso ba idan kuma ya kai yawan kullatai ni amma kuma sai ya canza to ɗayan biyu ko dai a ƙara masa kullatainin ma a mata ambaliyar ruwa yawan abin da aka ƙara ɗin ya rinjayi na jasa ruwan ya canza to wannan sun yadda ya tsarkaka ko kuma idan lokaci bayan lokaci sai aka ga ya canza da kansa tun da yawansa ya kai kullatai ni to idan ya canza jirkita za a yadda da tsarkakarsa me yasa saboda ya kai kullatai ni wa in kana aksara min kullatai ni hali na uku shine idan ruwan ya haura kullatai tahura bi ahadi salasati ashiya to ɗayan abu uku zai tsarkakar da shi hadainul amraini waɗannan biyu ƙarawa da kuma canzawa da kansa na uku au bi nazhin ko kuma da kwarfata yabqa ba'dahu kathirun wanda bayan an kwarkwatan ma kuma da yawa zai saura gairu mutaghayyir ba jirgitacce ba an gane ta yi mana tunda tunda an sun sanya tunda sun danganta abun da yawa yanzu sai ana maganar ruwan ya haura kullatai ne kadara rijiya ce ruwan da ke cikinta ya haura kullatai ne da yawa sai najasa ta same shi aka jawo aka ji warin najasa ko aka ji ɗanɗanon najasa to ko dai a ta zuwa kogi ana kawo ruwa ana zuba a rijiyar har ajiya daina ko kuma a rufe ta a rabu da ita bayan wata ɗaya kawai sai aka ji ya bari ko kuma a dinga kwarfata amma idan an kwarfata ku ji sharaɗin shine au bi nazhin yabqa ba'dahu kathirun ghayru mutaghayyir kwarfatar da bayan an gama kwarfatar ya zama da yawa ya saura me yawa a wajensu a asar mun kullatai dai da yawa a wajensu shine kullatai ne kenan bayan an gama kwarfatar to sharadi ne ya zama a samu kullatai ne a ciki sannan kuma ya bar jirkitan kenan inda kwarfatar za ta sa ya yi kasa da kullatai ne ko ya bar jirkitan bai zarta ba an gane lancan? illa idza kana mujtami'an min mutanajjisin yasirin فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير suka ce illa idza kana mujtami'an min mutanajjis yasirin sai dai idan ya zama ruwan ya harhaɗu ne da wani mai najasa ɗan kaɗan ya harhaɗu ne ya tattaru ne da wani mai najasa shi ko mai najasa ɗan kaɗan ne ya shigo masa fatatahiruhu to wannan tsarkake shi bi idafati kasirin ilaihi zai yiwu ta hanyar ƙara masa mai yawa ma'a zawali taghayyur tare da gushewar wannan wannan wannan jirkitar ma'ana dai almuhim ruwa wanda yake ɗan kaɗan shine ƙasa da ƙullatai ne to ba zai taɓa yiwuwa ya samu tsarki ba bayan ya riga ya zama najasa sai idan an yawaita shi ya kai kullatai ni kuma sannan ya rabu da wannan da wannan jirkitar to idan kun kula za ku ga da sharaɗi biyu ne suke tafiya kuma suka mai da su kamar su ne illolin sharaɗi na farko yawa sharaɗi na biyu canzawar jirkita su ko da an samu ɗaya ba a san ɗaya ba to tsarki ba zai samu ba da jirkita za ta canza amma ruwan bai da yawa to bai tsarkaka ba da ruwan yana da yawan amma jirkitar tana nan to bai tsarkaka ba to amma a fahimtar da malam ya gina karatun da farko illar guda ɗaya ce ba maganar yawa a ciki to amma abin da ya kawo duka wannan al'amari faɗin Allah ta'ala a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabar fahimtar ma'anar wannan nassi shi ya sanya malamai suka mai da hankali akan karancin ruwa ko yawansa to amma kamar da malam ya faɗa ne shi da duk lokacin da nassu ya zo ya yi magana akan wani hukunci to yana daga cikin hanya mafi sauƙin gane wannan nassi fahimtar illar da hukuncin nassin ya ƙunsa in an gane illa to an gane nassi in ba gane illa ba to ba gane nassi ba ba kuma ganewa kaɗai ba idan an canki illa to an canki hakikan hukuncin nassi in ba a canki illa ba domin akan samu bambanci tsakanin malamai sosai wajen fahimtar illar da ta sa aka hukunta wani al'amari wannan ba baƙon abu bane a wajen malamai a bambancin fahimta akan illa kuma duk lokacin da aka bambanta samu bambancin fahimta akan illa to kuma dole sai an samu sabani akan hukunci saboda akan illar ake gina hukunci To idan mun ɗauka cewa yawa illa ce a wannan matsalar, to dole za mu rinka la'akari da yawa a kowane hali. Idan kuma mun fahimci cewa a tagayyo canzawan kaɗai shi ne illar, to za mu fahimci cewa duk lokacin da ruwa ya canza, to zai ɗauki hukuncin abin da ya same shi. Idan ya rabu da wannan canzawa, to zai dawo kan hukuncinsa na farko shine na ruwa ba tare da la'akari da menene ya fidda shi daga wannan canjin ya mai da shi halin rashin jirkita ba kamar yadda malam ya kawo halaye wajen guda hudu to da kowane hali idan ruwa ya canza shi ke wannan zai nuna muku cewa ba matsala ba ce mu'tamada abinda wani lokacin zaka ji ana faɗansa idan najasa ta samu ruwan rijiya a ɗabi guga arba'in yana cewa a ɗabi guga arba'in an ɗabi guga arba'in shi ke ga wannan ba a gina shi akan ma'auni na ilimi ba domin guga arba'in wace iri gugar ta larabawa ko ta hausawa sannan kuma guga arba'in ɗin ko ruwan ya rabu da wannan jirkitar ko bai rabu da jirkitar ba idan an ɗebi guga arba'in da sauran wari kenan shi kenan ruwa ya tsarkaka idan an ɗebi guga ashirin kuma wari ya kau ruwa ya dawo garau sai an cika ce ashirin ɗin kaga jingina hukuncin da guga ashirin ba zai zama shi ne ya dace da daidai ba fa zawalu taghayyur malai yace kawai dai gushewar wannan jirkita la budda minhu fil ahwali kulliha dole ne a kowane irin hali ko a waccar fahimta ta farko da muka tafi a kanta ko a fahimtar mazhaba lura da karanci da yawanci duka dai sai an gina akan sai wannan jirkitar ta canza lakin hal yushtaratu ma'ahu shay'un akhar am la sai dai shin za a sharɗanta wani abu bayan canzuwar za a sharɗanta wani abu daban kuma amla ko kuwa kada zakarna tafsirahu aljami' mala yace mun ambaci wato bayanin daki daki a dunkule da ya wuce ma'ana shin jirkitan nan za a sharɗanta yawa ko karanci ko ba za a sharɗanta yawa ko karanci ba kuma zance mai inganci shine tunda jirkitan ita ce illa to ita ce babban abin la'akari ba karanci ko yawanci ba kuma ko a karatunmu da yawanci a matsalar fahimtar jimhurin malamai cewa idan ruwa kaɗan ne na za ta shiga cikinsa ko da ba ta canza shi ba ya zama makaruhi kuce zance mai inganci babu karanci a ciki matukar ba a samu wannan illar ta canzawa ba in ba ta canza ba to ba ta zama najasa ba mu fahimta a babin najasa gaba ɗaya mu fahimta a babin najasa gaba ɗaya ita najasa ba a hukuncinta da shakku najasa ba a hukuncinta da kaddarawa an gane najasa ana hukuncinta ne da hakika da ilimi da yaƙini saboda ita ai kawar ta ake yi. ya za ka kawar da abin da baka da yaƙininsa ya za ka kawar da abin da ba shi da hakika to ita najasa mu fahimci ka'idar najasa ita ba a hukunta ta da shakku ce kai ina tsammanin ina tsammanin akwai najisa a'a kawai idan ka ga hakikaninta ko kuma alamunta sun bayyana walillahi alhamdu sai ka ɗauki matakin kawar da ita baka ganta ba kuma babu alamunta to babu ita ba za ka yi ƙoƙarin kawar da najasa da shakku ba ba za ka yi ƙoƙarin kawar da najasa da shakku ba so shi yasa ko shimfiɗa ka gani ko tabarma ko kafet ko kuma za ka yi sallah a wani zaure ko a wata baranda ko a wani wane ne ka zo kana shakkun cewa kar ko wajen akwai najasa kar ko wajen an taka da takalmi domin takalmi ana bi da takalmi don haka wajen ba zai yi sallah ba saboda akwai ta idan akwai hakikaninta akwai ta ko kuma akwai asarinta akwai ta domin ita hukuncin ta kawarwa to idan ka zo kana shakka ne to ya za ka kawar da ita ka zo kawai kai kana shakkar kafin ka wani kafin ɗin ku zai yi sallah to yaya za ka masa ya sallah amma in ka ganta ka san me za ka yi to haka ne ta ka'idar ta ayin mana kuma shakka fi isabatin najasati na baha wahala ce tunda ya shakka samuwar ta to babu ita haka haka abinan abinan kaga sai yace sai yace wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi sai yace me wala shay alai asabahu shay'un shakka fi najasatihi abin da ya same shi ya samu shakka akan cewa wannan abin najasa ne ko ba najasa bane tunda ba a shakkar najasa kace babu komai a kansa amma yanzu kuma yana da tabbacin najasa ce amma sai na shakkar ta same shi ko ta same shi ba shi wani ɗaya ne ba ta same shi ba sai ya ganta sai ya ga in ta same shi tukunna sannan sai ya mata hukunci sai malaki idan ta tahara bil ma'i thumma wajadahu ba'da zalika najasan aw salla thumma wajada ala badanihi aw thawbihi najasatan ma hukmu zalika idan ta tahara bil ma'i idan ya tsarki da ruwa sai wanka ko yayi alwala da ruwa thumma wajadahu ba'da zalika najasan bayan yayi tsarkin kuma har ya yi sallah au salla kuma har ya yi sallah kawai sai kuma ya tadda ruwan najasa ne daga baya bayan ya yi alwalar kuma har ya yi sallar sai ya tadda ruwan najasa ne au salla thumma wajada ala badani aw ko kuma har yayi sallah sai bayan yayi sallar sai kuma wajada ala badanihi sai ya samu a jikinsa au saubihi ko a tufarsa najasatan sai ya samu najasa ma hukumu zalika mai hukuncin haka aljawabu amsa la yakhlu al-amru min umurin salasati mala yace al'amarin nan ba zai fita daga al'amura uku ba li'annahu imma an ya'lama anna an-najasata qabla taharatihi wa salatihi ko dai na farko ya san cewa najasan nan qabla taharatihi wa salatihi ta ta faru ne kafin tsarkinsa da sallar tasa afwan tsarki anan mu dodo mu dinga tana tsarkin da ake nufi ba tsarki na na bahaushe ba a yau wannan majalisa idan muna magana irin wannan a rika fahimtar da ake muna ta magana kana magana wanke tsari li'annahu imma an ya'lama anna an-najasata qabla taharati ko dai ya san cewa najasar ta faru ne kafin tsarkin sa wa salatihi da sallarsa aw ya'lama annaha ba'dahuma ko kuma ya san cewa wannan najasar ta kasance ne bayan yayi tsarki yayi sallah ta samu ruwa ko ta samu jikin nasa ko ta samu tufar tasa aw ya jahalul amra ko kuma ya jahilci lamarin bai san yaushe ta faru shi dai yayi sallah bayan yayi sallah ya idar kawai sauran ruwan da yake buta wanda yayi alwala da shi kawai da gari ya waye sallar asuba ce yanzu da gari ya waye gari yayi sha kawai da ruwa ga jajar ga ja alwa hayata kawai je gashi jini ne ba cikin ruwan amma da shi yayi alwalar sallar asuba to yanzu ya rage ya san cewa shin wannan ruwan kafin yayi alwalar ma haka yake ko kuma sai bayan yayi alwalar ruwan ya zama haka ko kuma ya samu kansa a ruɗe bai sani ba a haka yayi alwala ne ko ku ba haka shi ne halaye uku ko kuma najasa a tufafinsa ko a jikinsa sai da ya yi sallah sai da gari ya waye sai kawai ya gani to yanzu abin da zai zo masa muna so yanzu mu san iliminsa iliminsa da wannan najasar da ya ganta yanzu ilimin mai ya bashi ya gano cewa da haka ya sallar ya gano cewa sai bayan ya yi sallar sannan ta faru wannan yaƙinan ko kuma ya samu ruɗewa bai sani ba kafin ya sallar ne ko bayan ya yi sallar malamin ahlar ya yi magana mai kama da wannan da ya yi magana akan wanda ya yi mafarki ya farka ya samu kansa ya yi mafarki amma bai san yaushe ba ne ba ko wanda ya samu ko wanda ya samu a jikin tufafinsa wanda ya samu busasshen mani a tufafinsa bai san yaushe ya same shi ba afwan sai ya ce ya sake sallah daga baccinsa na ƙarshe da ya yi da wannan tufafin babacinsa na ƙarshe da ya yi abu shi kansa ba da yayi da wannan shi yasa ce na mahafihi baccin sa na karshe da yayi da tufafin ai zai yiwu ya tashi ya lankaye yayi wanka ya lankaye shi ya sa wani kayan bayan nan ma ya ji yayi wani baccin ya farka sai daga baya ko suna lankaye a hanga bayan kwana biyu ne ma ya zo shi kawai zai zai zai yi wanki sai ya fahimci wannan matsalar bacci nawa yayi to ba karshen baccinsa ba karshen baccinsa da wannan tufafin an gane ko so duka wai kokarin gano yaushe ne wannan abin ya same shi to bari mu ji hukuncin fa in alima annaha qabla taharatihi idan ya gano shine alima anan idan ya gano annaha qabla taharatihi cewa wannan abin ya same shi ne kafin tsarkinsa wato kafin awalarsa بسبب بسبب من الأسباب الموجبة للعلم تهنير وان السبب da zai wajabta masa gano haka ha tunda yanzu ai kai ma ka tambaya da muka bisali ruwan buta da gari ya waye ya ga ruwan da kalar jini ya tabbatar da cewa jini ne to da yaya zai gano cewa da ya zai gano cewa wannan jinin yana cikin ruwan tun kafin yi alwala da shi shi sama na yake bi sababin min al-asbabil mujiba lil ilm ta hanyar wani sanadi da yake wajabta masa ganowa nan ba wajibi na il- na ilzami ba yau wani sababi da yake sababa masa ganowa hakan din kamar wani irin sababi wa minhu khabaru thiqa almutayakkal daga ciki akwai labarin amintacce da ake da tabbacin labarinsa iyalinsa yana cewa ni ruwan butan nan kan ni aka yace la da shi kai alƙadda da shi kai alwala ta ce ai jiya da daddare ina kaza kaza hannuna na yanku na zo ina ina ina ina ina wankewa ya- ruwan yana komawa ciki ashe ban sani ba a cikin buta ni kuma na manta na shafa akan zan zubar shi na manta na shafa har na kwanta ban ban zubar ba kaga ya samu sababi na ganowar yaushe ne wannan abin ya faru ta hanyar amintacce wanda shi abun ba haifu ayyana sabab yayin da ya ayyana masa sababin da ya sa hakan ma ta faru yanzu ya zo ya gano ma ashe jinin hannun matarsa shi kenan ko kuma ta ce masa ai ruwan da abu- abu- yan- na- yankan zakara ne yara suka farface kawai suka zo a buta suna wasa ina zan zo na zubar zan zo na zubar na sha'awa na bacci ayyana sabab mai bashi labarin ya ayyana masa sanadin yadda aka yi ma wannan abun ya faru kaga mai labarin ma ba kokwanto yake ba an tabbatar da cewa jini ne a ada taharatahu to ya sake tsarkinsa ya sake alwalarsa kenan ko tunda yayi da ruwan jini wa gasala ma asaban najasata kuma ya wanke abinda ma asaban najasatu ya, ya, ya, ya wanke abinda najasa ta taba min badanin na jiki aw thawbin ko na tufafi wa kaza haka nan kuma yu'idu salata ala al-madhhabi mala yace ya sake sallah amma a mazhaba sai ku duba wani abu kun ga malam a gaba gabar ya ya ya ya wanke gab- gabar ya sake tsarki ya wanke abin da najasar ta taba na jiki ko tufa malam bai danganta masa ba saboda yana tare da wannan lalle duk wanda ya gano yayi alwala da ruwan jini to zai sake alwalarsa ko dan sallar gaba wacce aure ba ta sake masa amfani ba shi yasa dole a adar taharata duk wanda ya gano akwai najasa a jikinsa bayan ya yi sallah to dole zai wanke ta dan sallar gaba ko dan sallar gaba ba haka tufafinsa dole zai wanke shi ko dan sallar gaba ba amma sallar da ya riga ya yin ya ce wa kaza haka kuma cewa wa kaza din yana nuna maka bambancin hukunci da na bayan da na gaba na bayan babu sabani amma na gaban yu'idu salata zai sake sallar sai ce alal mazhab a bisa yanda yake a mazhaba wa alal qawli sahihi amma a zance mai inganci anna man nasiya wa salla fi thawbin najis cewa duk wanda ya manta yayi sallah a cikin tufar najasa aw ala badanihi najasatun nasiyaha ko kuma jikinsa gangar jikinsa akwai najasa wanda ya manta ta yayi sallah da ita haka aw jahila zalika ko kuma ya jahilci hakan din bai ma san da najasar ba akwai bambanci tsakanin wanda ya manta da wanda bai sani ba wannan ya sani sai ya manta ya yi sallar a haka wannan kuma bai ma sani ba sai bayan ya idar da sallar ne sai ya gani walam ya alam bai san da ita ba hatta faraga har ya idar da sallarsa sahhat salatuhu sallarsa ta inganta wala i'adata alaihi kuma babu maimaita sallah a kansa malaki alal qawl sahih babu maimaita sallah a kansa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam yace saboda annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi khala'ana alaihi wa huwa fi salati ya cire ta kalmansa alhalin yana cikin sallah hina akhbarahu jibrilu lokacin da mala'ika Jibrilu ya labarta masa annafi ma kazaran cewa suna ɗauke da wato najasa wa bana ala salatihi wa lam yu'idha kuma ya gina sallarsa bai maimaita ta ba hadisin yana sunan abi daud hadisin abu sa'id al-khudri kuma malaman hadisi ibn khuzaima ibn hibban da hakim duk sun inganta shi don haka wannan hadisin malam yana jaddada wannan fahimtar da shi cewa wanda ya manta ya yi sallah da ruwan da na najasa ne ya sani ya manta ko ku bai sani ba sai bayan ya yi sallar ko kuma najasa a jikinsa ko a tufarsa ya sani ya manta ko ku bai ma san da ita ba har yayi sallar mala yana dogara da wannan hadisin akan cewa in dai ya riga da ya idar da sallar sallarsa ta yi wajayin da malam ya ce walam yu'idha wa bana bana ala salati annabi alaihi salatu wassalam ya gina akan sallarsa walam yu'idha kuma bai sake ta ba wannan lafazin na ginawa shine mahallu shahi na cewa duk wanda ya manta ko bai sani ba gwargwadon abin da ya sallata a wannan halin na mantuwa ko rashin sani sallar ta yi domin kaddara annabi alaihi salatu wassalam ya yi raka'a uku ne sai wannan abin ya faru sai aka sanar da shi sai ya cire takalma sai ya ci gaba da sallar ya karo raka'a daya in ji raka'a ukun da ya yi a cikin takalman nan ya yi su sauran raka'a ɗaya da ya ƙaro ita ce bayan ya cire takalmi me matsayin raka'a ukun farko kenan sun yi me yasa suka yi saboda bai sani ba ko kumantawa ya yi ita wannan ƙaziyar bai sani ba ne to har mantuwa tana tarayya da rashin sani a wannan babin to kasancewar ya gina bai ɗauko daga farko ba shi ya nuna cewa sallar da ya yi da najasan nan a takalmi raka'a ukun farko ko biyun farko ko raka'a ɗayar farko wannan sallah ta yi a haka to ya kake gani inda a ce ya kai ga ya yi sallama kenan yanda bai sake raka ukun can ba haka inda ya yi sallama ba zai sake raka hudu ba shine magana shi yasa ko a malikiya ma suka ce a adatul waqti eh inda sauran lokaci a sake na fa idza bana alaiha fi asna'iha fa kadhalika idza wajadaha ba'da al-faragi fal hukm kadhalik idan ya gina sallarsa ya gina akan najasa fi asna'iha a cikin sallarsa ana najasa ta same shi a cikin sallah bai sani ba bai san da ita ba ya gina sallarsa akan haka fa kadhalika idza wajadaha ba'da al-faragi hakan nan idan ya samu najasar bayan ya idar da sallar fal hukum kadhalika duk hukuncin haka ne saboda bai sani ba wali anna qa'idata shari'a kuma saboda qa'ida ta shari'a idza fa'ala ibadatan idan mutum ya aikata ibada wa qad fa'ala mahzuran fiha alhalin ya aikata abin da aka hana a cikinta huwa ma'azurun kuma yana halin mai uzuri wa huwa ma'azurun na ya kamata ya zama ba ya akwai wawun ko yawwa ya kamata a samu wawul hal saboda idan babu wawul hal din to zai zama huwa ma'azurun din zai zama ab- a- jawabin sharti ne Ha? sai ya zama fasararsa zai zama kamar idan ya aikata ibada ya- idan ya yi ibada ya aikata abin da aka hana a cikinta huwa ma'azurun shi abun abun shi abun aiwa uzuri ne kaga wannan ba haka zancen yake ba sai zama huwa ma'azurun din jawabi ne na sharadin amma ka ce wa huwa ma'azurun wannan ya zama wawun ita ce take nuna hal hal din ko fasar zai zama alhalin yana da uzuri Eh, idan ya aikata ibada wa qad fa'ala mahzuran a halin da ya aikata ita ma nan wa qad ita ma ita ma hal ce wa qad fa'ala mahzuran a a- a halin da ya aikata abin da aka hana a cikin sallah wa huwa ma'azurun a halin yana da uzuri wala ya adata alaihi babu babu maimaici a kansa an gane ko yawa mutum yana sallah sai ya aikata mahzuri da uzuri ba ba ba sake sallah a kansa yasa ma zaka ga zaka ga galibi a rafkanwa ta aikata abubuwa a cikin sallah sai ta jawo kansu jin rafkanwa ba za ta bata sallah ba an hana magana a cikin sallah mutum ya yi da ra- da rafkanwa sai da rafkanwa an hana waiwaye a cikin sallah an hana kaza a cikin sallah da sauransu in dai akwai uzuri to ba a sake sallah amma bi khilafi man tarakal ma'mur sabanin wanda ya bar umarni wannan mun karanta a kawai bambanci tsakanin aikata mahazuri da kuma barin umarni da kuma barin ma'amuri shari'a ta fi yin rangwame akan wanda ya aikata mahazuri da uzuri sama da wanda ya bar ma'amuri kuna da uzuri ne za ku ga a shari'a wanda ya bar ma'amuri ko da uzuri ne za a ce ya dawo da shi inda kaga azumi uzuri yakan sa a ajiye azumi amma za a mai za a dawo da shi wanda ya bar ma'amuri da uzuri to zai dawo da shi amma wanda ya aikata mahazuri da uzuri ana yafe masa an gane yawwa to me bambancin su shi aikata mahazuri laifi ne an gane ko shi kuma barin mu'amuri ta waya ce wai kana laifi ne amma kuma duk still ta waya ce in kun kula shi yasa a- a a- a sallah wanda ya rafkanuwa a malikiya da suka fi dacewa a babun rafkanuwa suka ce wanda ya yi rage ya yi kabli wanda ya yi ƙari ya yi ba'adi saboda kamar wanda ya rage ya bar ma'amuri ne ya bar ma'amuri ne tun da ya bar ma'amuri kuma to ya gyara a cikin sallah ya dawo da gurbinsa a cikin sallah shi ma'amuri ba a barinsa ba a barin gurbinsa babu shi kuma wanda ya ƙara ya aikata mahazuri ne shi kuma ya bari sai ya yi sallama sannan ya sannan suna da bambancin hukunci a malikiya sai ka ji suna ce maka wanda ya bar kabli kuma abin ya yi tsawo sallarsa ta ɓaci kablinsa ta ɓaci kuma ɓacin kablin zai ɓaci sallah ta ɓaci da ɓacin kabli amma wanda ba a ji ko bayan shekara ne me yasa saboda shi ba a je aikata mahazuri ne kabli kuma barin muhammuri ne to ya fi tsanani an fahimta idan kuka je babin aikin hajji za ku ga a, akwai akwai fidiya da ake yi wanda ya aikata mahazuri fidiyar yanka ne ko azumi uku ko ciyar da miskinai shida wanda kuma ya ya abinan wanda kuma ya bar mu amuri to fidiyarsa yanka ne ko azumi goma kun ga bambancin wani mamuri ya bari wancan kuma ma'azuri ya aikata tsaye fatarikul ma'amuri la tabra'u zimmatuhu illa bi fi'lihi wanda ya bar abin da aka yi umarni to wuyayensa baya kukuta shine zimma wuyayensa baya kukuta illa bi fi'lihi sai da aiwatar da shi wa fa'ilul mahzuri shi kuma wanda ya bar abin da aka hana wanda ya aikata abin da aka hana allazi huwa ma'zurun wanda kuma a halin uzuri ne la shay alaihi wa kuma akansa an gane ko kamar yadda ɗauko muku ɗazu cewa aikata mahaduri laifi ne shi kuma janibin laifi Allah maɗaukaki sarki na sauƙin yafewa barin ma'amuri kuma tawaya ce tawaya a cikin ibada kuma Allah subhanahu wata'ala bai yi rangwame da yawa a kai ba saboda bai kamata a ɗaure maka gindi kai ta tawaya a cikin ibadunka sai an zo ranar lissafi kai ta ganin matsala ba wa in alima anna zalika ba'da al-faragi min ibadatihi amma idan ya gano hakan din ya faru ne ba'da al-faragi min ibadatihi bayan ma ya gama ibadarsa na mime min taharati to me bambace ai ku yanzu ɗaliban ilimi ne ya fi faɗi eh aha ya yi tsada ya gama alwala ya yi sallah eh wannan wannan kudarati kuma yana cikin zakafi ya zama a khasma na kuma ya kuma abu nan ya bi ya kuma takaita abu min ibadati ya hada har sallah amma min taharati ya takaita iya alwalarsa kuma muna magana yanzu har yayi sallah ne da haka wannan ya fi idan ya gano hakan din bayan ya gama ibadarsa ne fa hadha wadihu lahi alai wannan malai yake a fili yake ba komai wannan ka ai eh wannan ruwa- ruwan butar sai da ya gan shi da hantsi kawai ga ruwa ja ya ce ina kike saude me zan gani kadda da aka ne ce a ba da shi kai alwala ba yanzu nan ne yara suka yi kaza suka yi kaza ta maza bayanin abin da ya faru ta to barka in ya gano cewa sai bayan ibadarsa ne najasar ta faru ko a ruwan ko a jikin ko a tufar na sha alai malai fa hada wadih wannan kuma a fili yake ai ba matsala ba da shi yayi ba li'annahu tawadda'a bima'in tahur domin shi ya riga ya alwalarsa ne da ruwa mai tsarkakewa wa salla wa laysa alaihi da jasa kuma ya san cewa yayi sallah ba na dasa a cikin sa yanzu ne ta faru wa innama zakarna hada li ajali takasir malai ce kuma ambaci wannan ne fa kawai saboda takasimi ba dan wata fa'ida ba yawa shi takasimi yi abu in in uku ne kawai uku ne ko da na ukun ba shi da amfani Eh. wa in jahilal hala idan kuma ya jahilci halin falan yadri bai gano ba hal najasatul ma'i qabla isti'malihi aw ba'dahu shin najasar ruwan nan kafin ya amfani da shi ne ko bayan ya yi amfani da shi awin najasatu qad asabatu qabla salati aw ba'daha kuma najasa ko kuma najasa da ta same shi ta same shi ne kafin yayi sallah ko bayan yayi sallah sai ya samu rudani akan wannan bai gano ba fa taharatuhu wa salatuhu sahihatani mala yace da tsarkin nasa da sallar tasa duka sun inganta qaulan wahidan yace magana daya a hambaliya libina'ihi alal asl saboda ya wato ginawarsa akan asali li'annal asla adamun najasati domin asali shine ba najasa eh ka samu shakka akan najasa babu ita kenan an gane ko Da haka yanzu da ya ganta sai ya samu kokonto kafin ya yi ne ko sai bayan ya yi ne kawai ya ɗauka a matsayin yanzu da ya ganta ne ta faru eh kawai ɗauka cewa yanzu da ya ganta ne ya faru kar ma tsaya na tunanin cewa to yanzu to kenan yaushe sai ka a yanzu ya ganta to yanzu ta faru shikenan kuma dama galibi haka ake mu'amalantar najasa yanzu ka ganta yanzu ta faru kawai daga yanzu ka ɗauki mataki a kanta amma baya kar ma ka ɗora wani hukunci a kan baya sai dai idan ilimi ya ganar da kai cewa ya ganar da kai bayan amma in ilimi bai ganar da kai bayan ba to ganin ta yanzu kadai shine ilimin ka karka gina wani hukunci a baya to najasa najasa najasa ba a mata hukunci da shakka Allahu ta'ala alam kuma za mu tsaya a daidai wannan gabar sai sati idan Allah ya kai mu tashi tambaya ta biyar abinda muka yi daidai Allah ya tara mu a cikin lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh